أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهلوك من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرت لطف اجعلني بها في دائرة عنايتي ونفعت وانت ترفعني بها إلى سماء حفظك ورعايتي واربط نور توصلني بها والمنتمين إليه من دور الزائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان الرباط المترفسين وشمات الأعضاء الطائلين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tara albarka inda muka taro domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyar mu da kuma lahiran mu muna na cikin littafi na Shama'il Muhammadiyya littafi da ke karantar da mu wasu daga cikin dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna nan a babi na 40 kuma za mu tashi a hadisi na 289 wani littafin 292 حديث هنا فارا ولا كما هكا حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود التيالسي قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل wannan hadisin yana farawa da kaman haka mawalan tirmidhi yake cewa na samu wannan karatun daga wurin mahmud bin gailani mahmud bin gailani yake cewa na sama wannan karatun nima daga wurin abu dawud da dayalisi abu dawud da dayalisi yake cewa na samu wannan karatun wurin malami na mai suna shuba shuba yake na samu wannan karatun daga wurin malami na mai suna yazid ar-rishki yazid ar-rishki yake cewa ni da kunnuwa na naji mu'aza tana cewa na ce da matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na na Aisha radiyallahu ta'ala anha shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallan duha qalat na na Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa na'am eh yana yi arba rak'atin yana yin rakawoyi guda hudu wa yazidu ma sha Allah azza wa jalla wani zaman kuma yakan yi abin da ya wuce guda hudu wannan hadisin za a yi tunawa mun yi shi makon da ya riga ya gabata muka ce wasu sun nuna musan Allah yana yin raka'a shida kololuwa dai raka'a takwas ko na yi kuskuren maimaita hadisin hadisin yana fara hadisin na gaba yana farawa da kaman haka wani na jin kanshi ne za mu tashi imam tirmidhi yake cewa haddathna ibnu abi umara قال حدثنا وكيع وكيع قال حدثنا كهمش كهمس بن الحسن أنا عبد الله بن شكيك قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الدعاء قالت لا إلا أن يجيب إلا أن يجيء من مجيبة وانا حديثا إمام الترمذي yake cewa malami na mai suna ibnu abi umar shine ya karanta da ni shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna waki'u waki'u yake cewa malamina mai suna kahmasu shi ne ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna abdullahi bin shaƙi abdullahi bin shaƙi ya ce ƙultu ni aisha ni ma na ce ma mamutan banzan allah sallallahu alaihi wasallama mai suna na na aisha radiyallahu ta'ala anha a kanan nabi sallallahu alaihi wasallama yusalli duha shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallar walha kuwa qalat sai na na Aisha a wannan ruwaya ta ce la a a illa an yaji'a min magibatin sai dai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga tafiya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin sallar walha din nan kaga da wancan ruwaya da wannan an samu bambanci kenan wancan ta ce eh yana yi rakoi guda hudu yana ma karawa kan abin da ma ya wuce ya wuce hudan ko a wannan kuma an tambaye ta ce a baya yi sai dai in ya dawo da daga tafiya sai malamai suka ce wannan zai yi shine hadisi na farko wanda manzon Allah bai mai da shi ya zaman to jikin sa ba wancan hadisi na farko na biyu wanda muka fara karantawa kenan shine hadisin da manzon Allah ya mai da shi jiki wata rana ya raka hudu wata rana ya raka shida wata rana ya raka takwas rawawa abu dawuda abu dawuda ya ruwaito wannan kamar yadda imam muslim ya ruwaito imam nisa'i ya ruwaito kamar yadda imam tirmidhi ma ya ruwaito mana wannan hadisi hadisi na gaba yana farawa da kamar haka حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدوها ويدوها حتى نقول لا يصليها رواه الترمذي إمام الترمذي يتشي wannan karatun ko wannan hadisin yana farawa da kaman haka malami na mai suna Zayyad al-Baghdadi Zayyad al-Baghdadi ko Ziyad al-Baghdadi shine ya karanta da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna Muhammad bin Rabi'a bin Rabi'ata Muhammad bin Rabi'ata mutumin Kufa ne babansa shine Amru babansa shine Umar Abu Dawuda ya ce amintacce ne Abu Hatim ya ce salihul hadith duk inda ga hadisin sa to hadisin sa ingantacce ne yana daga cikin tabakan malamai na ilimin hadisi tabaka na bakwai manya-manyan malamai sun yi karatu a wurinsa Allah ya saka masu dalilin shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna Fudail bin Marzuk Fudail bin Marzuk ba mu taba karo da shi ba shine Abu Abdurrahman ana masa lakabi da Abu Abdurrahman shi mutumin Kufa ne an aminta an aminta da gare shi an ce amintacce ne wasu malamai sun ce kai yakan dan da girma ya kama shi ba ya fara yin ya fara imuwa kasan kuma dama in shekaru ya hau kanka sai ga abun ya fara yin yawa akan mutum ko ba haka bane yanzu ma za ka ga mutane da shekarunsu da kirya wuce talatin abubuwa sun fara cakudewa malam ko ba haka bane Allah mun tuba Allah ka yafe mana banda wannan kuma matsalar ta biyu shine tashayya ya koma ya shiga cikin shi'a ya fara daukan ara da ra'ayoyi irin na yan shi'a amma duk da haka yana daga cikin tabakan malamai na bakwai na ilimin hadisi manya-manyan malamai sun karatu a wurinsa wasu masu ruwaito hadisansa kamar imam muslim ma ya ruwaito hadisansa an gani ko malamai dai suna ƙara bayani cewa to ɗan shi'a ne ya zama ɗan ya koma ya shiga shi'a an gane wannan ko kenan mutum ya sani kuma wannan ko da yaushe muka zo irin wannan gaban muna ƙara faɗa adalcin malaman da kenan za a yi karatu a wurin naka duk da an san cewa kai ɗan shi'a ne za a yi karatun amma za a fara cewa wani ɗan shi'a ne saɓanin adalcin mutanen yanzu yanzu ba za a yi karatun a wurinka ba an gane wannan ko to yanzu ma mutane ma sun maida ma irin wannan abun kamar makami in ana son a yaƙe ka ko da kai ba ɗan shi'an ba ne kawai sai a ce ka ɗan shi'a ne an gane wannan ko Allah ya yafe mana Allah ya kare mu manya-manyan mutane sun fada cikin irin wannan rigingimu da zaran sun ga cewa ba sa ga maciji da kai ko sai su wurga maka kalmar shi'anci Allah ya fi mana Allah ya kare mu kare gani kamar to ba sai na kira sunaye ba ko amma zan kira sunan mutum guda daya idan ya zama maka ishara babban malami a nan Najeriya da kowa ya tabbatar gaba da bayan shi dan dariƙa ne ko farfesa Ibrahim Ahmad Makari saboda rashin mutunci na mutanen mu wanda suka ce dan shi'a ne saboda kawai ya sha bamban da irin tafiyansu an taba haka ka gane magana na ko an taba haka to fa ba za a daina ba da zarar mutane sun ga ba su da fahim ba ku tare a fahimta kawai zai ce maka a kai dan shi'a saboda tunanin su kawai gwamnati ta zo ta rufan ba gidanka a hahar ba gidan naka kamar yadda an taba haka su gwamnatin hauka suke yi ai gwamnati ba hauka take yi ko to haka mutane suke sai su ta lalubo abu ƙarya da gaskiya sai sun lika maka Allah ya fi mana ana bi sa'id al-khudri shi ma yace ya a kafin nan tukunna ana afiya akwai afiya ba mu karanta ba ko ana afiya ya samu daga wurin afiya afiya nan shine afiyatul mazini shi sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ma ya samu daga wurin Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri yake cewa qala kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallan walha hatta na kula har sai mu da kanmu mun faɗa mun ce la ya da'uha kai manzon Allah ba zai bar wannan sallan ba wani zubin kuma wa ya da'uha sai ya kin sallan walhan ya dena ya ajiye ta hatta na kula la yusalliha har sai mun ce to manzon Allah ya daina yin sallah wala kwata kwata saboda an dau tsawon lokaci manzon Allah ya daina menene fikihun da ke cikin yin haka wannan hadisin Imam Tirmidhi ya rawaito mana shi ko kamar yadda muka gani a cikin wannan littafi kuma ya kawo ta cikin littafin sa menene hikiman yin haka ko menene fa'idan yin haka shine kada mutane a gana ta yin sallar walha a dauka wajibi an gana wannan ko sai a dauka ko wajibi ne sai manzon Allah in yayi ta yanzu ya dau ya dau sati biyu ko sati uku ko wata ɗaya ko wata biyu yana yi sai ya daina sai a dau wata ɗaya wata biyu wata uku ya ki can sai ya ƙara yi ya tai ya tai ya tai ya tai ya tai sai ya daina har a dauka ba zai kare ba can sai ya kare me yasa saboda kada mutane su dauka wajibi a zo irin wannan zamanin da ake ciki a kaga ba mutane ko ba haka bane Allah ya yafe mana ko yanzu kana gani ba kawai malami ne a cikin littafin sa kawai yace in zaina daga cikin ladabi in za a yi sal in za a yi addu'a na gawa a kalla gabas shikenan aka koma aka wajabta wa mutane to ya tunaninka da kuma sallan walhamar zan Allah ya ta yi kullum kullum shi ma sai a kaga ma mutane a ce dole sai a yi an taɓa haka Allah ya fi mana to yana daga cikin cikin haka masala sallallahu alaihi wasallam ya nuna mutane cewa ba dole bane kamar dai abin da ya faru a sallan tarawih ko sallan tarawih din nan da ake yi bayan shi ramadana ai manzon Allah ya fito kwana na daya kwana na biyu kwana na uku sai yake fitowa mutane masallaci ya cika maza Allah ya cewa sai da lokacin sallah ya yi sallan asuba ga mutane a masallaci an yi tafiya maza Allah ya yi muna da jiran kai sallan nan da aka yi mai daɗi ta ga mutanen da daɗi suke ji a sallah sallan nan da ka yi mai daɗi shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da gangan na ki fitowa ina gudun in na fito a wajabta muku ta irin wannan abin kenan da ya faru rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito mana wannan hadisi hadisi na gaba yana farawa da kaman haka haddathna ahmad bin mali an hushaymin qala haddathna ubaydata ubaydatu an ibrahima an sahm bin miljab an qarsa'in at-tabi an au an qaza'ata an qarsa'in an abi ayyub al-ansari annabi sallallahu alaihi wa sallama كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس فقال صلى الله عليه وسلم إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلي الظهر حتى تصلي الظهر فأحب أن يصعد لي في تلك الساعات خير قلت أفي كلهن قراءة قال نعم قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا رواه الترمذي wannan hadisin yana farawa da kaman haka malam tirmidhi ya ce malami na mai suna ahmad bin mani' shi ne ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna hushain shi ma hushain ya samu wannan karatun daga wurin ubaidata ubaidata shi kuma ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna ibrahim Ibrahim ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna Saham bin Minjabi. Saham bin Minjabi ba mu taba karo da shi ba. Cikakken sunansa shine Saham bin Minjabi bin Rashid Ababbi mutumin Kufa ne. Yana daga cikin tabakan malamai na shida na ilimin hadisi. Shi ma ya samu wannan karatun daga wurin wani malaminsa mai suna Qarsa'id Babbi. Qarsa'id Babbi ba mu taba karo da shi ma shi ba. Ba mu taba karo da shi ba shi ma. Qarsa'id Babbi aka ce su dukun amintacce ne yana daga cikin tabakan malamai na tara na ilimin hadisi sannan manya-manyan malamai sun yi karatu a wurinsa kuma wasu da malamai sun ruwaito karatukansa kamar misali abu dawuda ya ruwaito hadisansa a cikin littafinsa imamu nisa'i ya ruwaito hadisansa a cikin littafinsa ibn majah ma ya ruwaito masa wasu malamai suka ce zai yi ba karsa idzabbi bane shi yasa kaga an sa au a wurin nan an kaza'ata wasu malamai suka ce zai yi kaza'ata ne ba shi wancan ba kaza'atan shi ma dai ba mu taba karo da shi ba kaza'atan kaga sunan ma ya mana bako mu kaza'ata cikakken sunan sa shine kaza'ata bin suwaid bin hajar al-bahil mukhtalif fi aka ce wannan kaza'ata din nan a mukhtalif fi an samu sabani a kansa wasu malamai suna ganin amintacce ne wasu malamai suna ganin ba amintacce bane ma'ana mai rauni ne wasu malamai suna ganin ba mai rauni bane wannan dai bangaren malamai ne wannan an karsa'in shi kuma ya samu karatunsa daga wurin karsa'in shi kuma karsan ya samu daga wurin abu ayyub al-ansari abu ayyub al-ansari shine mutumin da ya saki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga garin Makka zuwa Madina an gane shi ko radiyallahu ta'ala anhu shi abu ayyub al-ansari yake cewa lalle lalle annabi sallallahu alaihi wasallama lalle lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yudminu annabi sallallahu alaihi wasallam kana yudminu arba'a raka'ati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana nacewa yin raka'o'i guda hudu inda zawali shamsi bayan rana ta gushe bayan rana ta riga ta yi zawali bayan zawalin ta to bayan gushewanta daga tsakiyar sama kenan kafin a yi sallan azahar manzan Allah yake yin wannan raka'o'i guda nawa guda hudu kaga wannan ba duha bane ban sani ban an gano karatun wannan ba walha bace to me yasa manzan Allah yake yin wannan kaga wannan an kawo shi ne a cikin an kasa shi a cikin babun walha saboda babu wani babi da za ka an gani ko saboda haka malam ya kawo mana shi a nan wurin yace manzon sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'o'i guda hudu bayan zawali na rana bayan zawali sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nace mu wa'annan raka'o'i guda hudu din ko da yaushe manzon Allah zai yi ko da yaushe kafin ayi sallan azhar sai manzon Allah ya yi shi wannan Abu Ayyub al-Ansari kusan shine mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba saboda haka yanzu shi ina ganin abubuwa kala kala malam sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qultu ya rasulullah sai ce ya manzon Allah innaka tudminu hadhihi al-arba'a raka'ati kana dawwama kana nacewa yin wa'annan raka'o'i guda hudu ko da yaushe kana yawan yin su inda zawalin shamsi bayan rana ta yi zawali fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi inna abwaba samai tuftahu inda zawali shamsi ai kofofin sammai da kake gani to dukkanin su akan bubbude su lokacin da rana ta yi zawali fala turtajju ba a kulla wa'annan kofofin an gani ko ba a kulla wa'annan kofofin shine ma'anan fala turtajju ai fala tugulaqu an gani ko fala turtajju ai fala tugulaqu hatta yusalli zuhra har sai an yi sallan azhar ana yin sallar zuhur ana yin sallar azhar ko ake cewa ko shikenan sai a kulla kofofin to illan koko dalilin da yasa ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nake yin wannan rafoyi guda hudu kaga na ce illa ko to kalmar larabci abin da ake nufi kenan dalili in kaga an ce illa illa to kaza dalilin yin kaza shine kaza illa yana zuwa da ma'anoni daban-daban a larabci to dalilin da yasa ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nake yawan yin wa'annan rakoyi guda hudu din shine fa uhibbu an yas'ada li fi tilka sa'at khayr ni to ina son a yi sama da aiki na alhalin ni ina son an yi su'ada ni fi tilka sa'at khair ni ina son a tafiyar da abun alheri na zuwa sama a wannan daidai lokacin da ake bude kofofin sammai gaba daya an gani ko ba ba Allah ya faɗa ba cikin alkur'ani mai girma yana cewa ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyibu yace mene yarfa'u to ai aikin ma nagarcin aiki shine ake yin sama da shi kaskantaccen aiki kuma sai a kabar da shi kasa fa uhibbu an yus'ada li kaga ilayhi yus'ad kaga ni ko yus'ad fa uhibbu an yus'ada li dama an ce ilayhi yus'adul kalimu tayyib wal amal salihu yarfa'u in ka aikata aikin alheri sai a mika shi zuwa ga Allah ake abun alheri ne ma abun farin ciki ne da jin daɗi a ce ka yi abun alheri an nuna ma Allah ba tun kafin ka aikata shi da shekara miliyan ɗari biyar Allah ya sani rana mai kaza awa kaza da minti kaza da sakan kaza za ka aikata aikin alherin to yanzu ga shi shekaru miliyan ɗari biyar ɗan gasa sun zo ka aikata mala'iku sun ɗauko aikin raɓe-raɓe sun zo sun ce Allah ga ba wannan naka mai suna wani ya yi abin alheri ake abin daɗi ne ko ba wani daɗi ba ne kafin ka aikata da shekara miliyan 500 Allah ya riga ya sani to yanzu gashi ka aikata mala'iku su kuma sun dauko su sun kawo Allah gashi nan ba wannan naka mutumin kirkin nan ka ga ba za su ce mutum banza ba ko da ko kana dan aikin zunubi ka gani ko Allah ya bai mana ba wannan naka mutumin gashi ya yi aikin alheri ilaihi yas'adu al-kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa to shine manzon Allah yake fa uhibbu an yus'ada li fi tilka sa'at khairu a wannan sa'an ni ina son a tafiyar da aikin alheri na cikin ta qultu wane abu ayyub al-ansari kenan yanzu qultu sai na ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fi kullihinna qira'atun shin a kowace raka'a daya za a yi karatu ko ko mutum kawai zai dan tsaya ne dan yi shiru har kawai sai dan basar kawai dan mazala ya ce na'am ai akwai yawan kafin wasu zai dan basar kawai zai sai dan yi ruku'a to akwai karatu wannan a ciki qala na'am akwai karatu qultu abu ayyub al-ansari ya kara cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hal fihinna taslimun fasilun shin tsakanin rako'in nan guda hudu akwai sallama kuwa ko ko rako'i guda hudun kawai mutum zai sardo su kala la babu babu kenan babu mene babu fasil babu sallama tsakaninsu kawai rako'in ne guda hudu zaka jero su to da wannan hadisan ko da ke mu karasa shi akhrajahu abu dawuda abu dawuda ya ruwaito mana irin wannan hadisin a cikin littafinsa kamar yadda ibn majah ya ruwaito mana wannan hadisin a cikin littafinsa imamu tirmidhi ma ya kawo mana a cikin littafinsa kamar yadda ya kara kawo mana a cikin wannan littafi nasa shama'il muhammadiyya da wannan hadisin malamai suke cewa na filfili na rana to rako'i ko dai ka yi su biyu biyu ko ka yi su rako'i hudu a jere saɓanin na filfili na dare suna bilbili na dare biyu biyu biyu biyu sallama biyu sallama biyu sallama biyu sallama biyu sallama haka ake na bilbili na dare na rana kana dama kamar yana makarantu a hadisin baya ko manzo Allah ya kai rakoyi biyu sai ya sallama rakoyi biyu ya sallama raka shi wallahu ta'ala ala Allah ne mafi hadisi na gaba yana farawa da kaman haka أخبرني إمام الترمذي أخبرني أحمد بن مني قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن من جابر عن قصعة عن كرثئ عن أبي أيوب الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم نحوه irin dai wancan hadisin ne kawai isnadi ne a kawo mana cewa an ƙara ruwaito irin wannan hadisin da irin wannan isnadin ta hannun Abu Ayyub al-Ansari bambancin kaɗan ne kawai a cikin su an gana wannan zamu ji hadisi na gaba hadisi na gaba yana farawa da kaman haka haddathna muhammad bin musanna qala haddathna abu dauda qala haddathna muhammad bin muslim bin abi al-waddahi an abdul karim al-jazari an mujahid an abdullah bin sa'ib anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an تزول الشمس قبل الزول وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يسأل لي فيها عمل صالح bambanci kenan da wancan ko a shi ma irin wancan sakon yake dauke da shi imamu tirmidhi yake cewa malami na mai suna Muhammad bin Musanna shine ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun ne daga wurin Abu Dawud Abu Dawud din nan ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna Muhammad bin Muslim Muhammad bin Muslim ya samu wannan karatun daga wurin Abul Wadda Muhammad bin Muslim bin Abi Abil Wada Muhammad bin Muslim bin Abil Wada ba mu taba karo da shi ba an ce asalinsa mutumin jazari ne ba akwai wata waka ba da aka yi na jazariya ko ko wakan da aka yi ta cikin ilimin tajwidi alhamdulillahi musalliyan ala muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nuni wat-tanwin wal-mududi سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال أرجو به أن ينفع الله to wannan malamin shi ma daga wannan garin yake wanda ya wancan wakan shi yasa ake cewa Imamul Jazari ko mai Jazariya in ka je sai littafin zaka ce Aban Jazariya to shi wannan mutumin shi ma dan garin ne Abdul Karim Jazari sai dai ya zo ya zauna a garin Makka an gani ko ya zo ya zauna a garin Makka an ce amintacce ne sai dai yakan dan samu kurakure wani zuban haka kuma dama kuskure ai tunda kai ba annabi bane dama za ka yi shi ko ba haka bane su a matsayin su su malaman hadisi ba sa san kama ta da kurakure cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsarkake magana an gane wannan ko Allah ya fi mana Allah ya fi mana ah shi ma ya samu wannan karatun daga wani malamin sa mai suna Abdul Karim al-Jazali Abdul Karim al-Jazali kaga dan ga yan gari ɗaya ne ko ba haka ba shi abul karim al-jazari shi ma bamu taba karo da shi ba cikakken sunansa sune abu sa'id lakabinsa kenan ko abu sa'id an ce hafiz ya haddace hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama miliyan an gani ko miliyan aka ce kuma muksiran ga tarin ilimi kaman ya kashe shi malam ilimi mai yawan gaske malam an gani ko ya rasu ka gani dama mun ce ilimin kaman ya kashe shi to ya zo ya rasu a shekara ta 127 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin rasuwansa manya-manyan malamai sun yi karatu a wurinsa Allah ya saka masa alheri shi ma ya samu karatun daga wurin malaminsa mai suna mujahid shi ma mujahid ya samu daga wurin abdullahi bin sa'ib abdullahi bin sa'ib ba mu taba karo da shi ba shi abdullahi bin sa'ib mutumin makhzum ne dan garin makka ne sannan ya tafi garin kuba an gani ko kasan su kaman ka'ida na malamai idan mutum ya zauna a wannan garin sai ya kara gaba ko sai ƙara zuwa wancan garin daga can sai ƙara gaba haka har dai rayuwa ta zo ta riske shi da shi da babansa duka sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan dukan su sahabbai ne shi Abdullahi bin Sa'id yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin salloli na nafilfili da ko'i guda hudu bayan rana ta yi zawali irin dai wancan hadisin da muka yi qabla zuhuri kaga kai kawa naka ko qabla zuhuri kafin ayi sallan azhar manzon Allah yake yin wannan an gani ko wa qala sai manzon Allah yana faɗa kaga wannan ba ma tambayan shi aka yi ka gani wancan hadisin na Abu Ayyub al-Ansari kaga shi tambaya yi to wannan kuma babu tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala sai yake cewa wa qala sai yake cewa innaha sa'atu wannan lokaci ne da kuke gani tusau fiha abwabas sama wanda ake bubbu da kofofin sammai gaba daya fauhibbu an yus'ala li fiha amalun salih sai nake so a yi sama da kyawawan ayyuka na a daidai wannan lokaci a ɗaukaka ayyuka na a daidai wannan lokaci an gani ko ka gani fauhibbu fiha hayrun ne a wancan ko ba haka ya yazo a wancan hadisin na sama shine yake cewa a wancan hadisin fitilka sa'a hayrun fitilka sa'a hayrun a wannan kuma kari ne ko aka samu ko fiha amalun salih ina ganin an gano bambancin karin lafazin ko shikenan Allah ya yafe mana hadisi na gaba yana farawa da kaman haka haddathna Abu Salama Yahya bin Khalaf qala haddathna Umar bin Ali al-Muqaddami an Mis'ar an Mis'ar bin Kidam an Abi Ishaq an Asim bin Damra an Ali annahu kana yusalli qabla az-zuhri arba'a raka'atin وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمت فيها وانا حديث ينا فاروا da kaman haka malam tirmidhi yake cewa malami na mai suna Abu Salama wanda cikakken sunansa shine Yahya bin Khalaf shi ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna Umar bin Ali al al-Muqaddami Umar bin Ali al-Muqaddami mutumin Basra ne al-Wasiti al-Asli fika amintacce ne sai dai jallis yana yin tadlisi mun faɗa tadlisi ko menene tadlisi tadlisi shine na yi karatu wurin mahaifina me shi kuma mahaifina ya yi karatu wurin shehu da usman bauchi radiyallahu ta'ala anhu to in na tashi ni kuma zan karanta da ɗalibaina wa ya kamata na ce ya koya min karatun mahaifina kawai sai na tsallake sai ce a yau ɗayin rubauci ya karanta da ni kawai kaga wannan tsallake malami ɗayan da kai a ilimin hadisi ta dalisi an gani ko tallisin kala-kala ne akwai tadlisu taswiya wannan shi ne tadlisu taswiya akwai tadlisu shiyo ko malamai ne kowa ya san su kuma za ka iya rayuwa da su a wannan lokacin kamar yanzu misali da shehu ɗaya rasuwan bauchi radiyallahu ta'ala anu da maula sharif salih al-husaini radiyallahu ta'ala anu dukan sun rayu har yanzu ma suna rayu ko ba haka ba sai na tsallake na yi karatu wurin mahaifina mahaifina ya karatu wurin shehi ɗaya rasuwan bauchi to na tashi faɗa zan ce na yi karatu wurin mahaifina mahaifina ya yi karatu wurin maula sharif salih al-husaini na tsallake wancan ka gani ko me yasa ake irin wannan abubuwan saboda cikin su ba mamaki ɗaya ya fi karɓuwa an ga ɗaya ya fi karɓuwa ai yanzu idan ka tsaya kalla akan ilimin hadisi ana jinjina wa maula sayyid sali ko saboda haka yanzu na tashi kawai na ce sai sai a kamar abun ya danyi haka haka ko ba gaba to amma in na ce kawai daga mahaifina mahaifina kuma daga maula sayyid sali kai isnadin shi ko gani ba ingantacce ne wani to abin da ya sa mafi yawancin suke yin hakan ke Allah ya fi mana to amma a ilimin hadisi sai an bincika an gano cikin waɗanda suka taɓa zuwa yin karatu wurin Maula Sharif Sali akwai wannan mutumin da ta ce su kuma ka'idan malaman da ana kiyayewa da an gaba kwan fiska sai a ce to mun gaba ku ya sunan ka ta ai ni mata biyi ne ma kawai sallah ne ya kama ni na tsaya ne sallah shi ya ga ana karatu na tsaya da saurara faɗa sunan ka sunana tanko ya kasu daga garin Kano shi tututu shi ke an ce yayi saboda koda ya je ya faɗa an ce a ƙarya ne in aka zo nan aka bincika aka tarar da shi ya zo shine abin da suke kiran shi da suna a tsarin da diwani daga nan su kuma turawa suka ɗau tsari na recording ko record akwai abin da kuke kiran shi attendance ko wani littafi ne daban idan bako ya zo ma'aikata ko ya zo ofis ɗinka za a ɗauko wannan takardar basan kamar attendance ake kiranta ko na vistos kamar vistos book haka ta ce vistos ba ne kai ka zo sa hannu sunanka na zamanin yanzu yadda tsake na zamanin yanzu sunanka da sunan babanka da adireshinka inda ka fito da namban wayanka da sa hannunka wannan tsari ne wanda shekaru da dadewa an riga an yi shi mu yanzu aka kawo mana cikin ma'aikatunmu ma'aikatan tana da nata list din na ma'aikata an ka zo ka sa hannu to akwai wani sabon littafi kuma yana nan aje in dai kai bako ne ka zo wannan ma'aikatar to za a rubuta sunanka a sigar ziyara ne ko ba ka zo leƙen asiri ba ka san akwai bakin da leƙen asiri ne to wayan nan awa ba amma a matsayinka na bako a ce wane ne wannan ya zo bako musamman ma dignitary haka irin masu alfarma manyan mutane haka sai an baka wannan takardar ka sa hannu ta abin ko kamar da yadda aka mana lokacin da muka je fadan sarkin nike da suna dobe da muka je fadan shi da kawo mana wannan takardar a cikin sa to kaga irin wayannan am tsare tsaren ne haka ake yin su to su ma suna da irin wannan tsare tsare annan to sai matsalan shi kawai yana yin tadlisi shine matsalan shi amma ba laifi duk da haka yana daga cikin tabakan malamai na tara na ilimin hadisi Allah ya saka musu alheri kuma ya yafi an mus'ar bin kaddam ya samu shi ma daga wurin mus'ar ne shi kuma mus'ar ya samu daga wurin abu ishaq abu ishaq ya samu daga wurin asim bin zamra asim bin zamra ya samu daga wurin ali radiyallahu ta'ala anhu karamallahu wajha sayyidina ali yake cewa annahu kana yusalli shi annahu kana an ali annahu kana yusalli qabla zuri arba'a ai yani arba raka'atin cewa shi imamu ali karamallahu wajahu ya kasance yana yin nafil fili raka'o'i guda hudu kafin a yi sallan azhar ma'ana bayan rana ta yi zawali sai imamu ali yake cewa wa zakara sai ya ambata da kanshi ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yusalliha inda zawali wa yamuddu fiha imamu ali yake cewa ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya kasance yake yin ta irin wannan sallan da kuka ina yi yana yin ta bayan rana ta yi zawali wa yamuddu fiha yakan ja sallar kuma ma'ana ba wai ya karanta kul wallahu shike a ita in sha sallan ai in yi karatu ne in tsayi haka an gani ko ba yar faci ba yawa Allah ya fi wannan hadisin Imam Tirmidhi ya rawaito mana shi kamar yadda ya kawo mana a cikin wannan littafi na Shama'il Muhammadiyya za mu je babi na gaba ko za mu tsaya muna da sauran lokaci mana Ibrahim babi na gaba yana farawa da kamar haka babu salati taqawwi fil baiti امام الترمذي فار حديث كما هكا حدثنا عباس الانبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاويه بن صالح عن العلاء بن الحارث عن عن حرام بن معاويه عن حرام بن معاويه عن عمه عن عبد الله بن سعد قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في بيتي والصلاه والصلاه في المسجد قال أترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة المكتوبة wannan babu yana farawa da kaman haka shine babi na 41 a cikin wannan littafi na Shama'il Muhammadiyya kuma babi ne da zai mana bayani akan sallah ta tsawi sallah ta bakance sallah ta neman lada kawai da wasu kuna cewa sallan bakance ce nayi alwashin zan rika yin sallah ta nafil kawai dan neman lada wurin Allah madaukakin sarki in aka ce tadawu'i shine dukkanin abin da ya karu akan abin da Allah ya wajabta maka an gani ko abin da ya karu akan abin da Allah ya wajabta maka wannan sunan shi tadawu'i nafila ne na dama ba Allah bane ya wajabta maka wannan kana yin wannan ne dan neman lada an gana wannan ko inda to abinda mutane da yawa suka kasa ganewa akan tadawu'i kenan shi abu na nafila kana dama kai yanda kake so an gana wannan ko misali an ce kai istighfari Allah shi a Qur'ani cewa yayi fa qul tastaghfiru rabbakum ku nemi ubangijin ku gafara ko ba haka bane ayat ku Allah bai ce su daya su goma su dari su miliyan ba shi ya ce ku nemi gafara ma'ana ku yi istighfari ko ba haka ba sai muka ga manzon Allah yana yin shi istighfarin sa 70 ko 100 a kowane rana to kai da ba annabi ba in annabinka yayi 100 ai kai sai kai dubu ma ko ba haka bane tilanan baya laifi kuma yayi 100 ko kai sai kai dubu saboda daga gidanka zuwa shagonka ai ka ga abubuwa da yawa waje kalla wasu eh ga wani dan wani ya ce Allah ya bi mu mallan kaka faɗa ka gani ina yankewa mace kumba to ba zan faɗa ba ban faɗa ba a gani ko sai gashi ya kama hannun mace haka ba ya kama hannun mace yana yanke mata kumba to ni ban faɗa ba Allah ya fi mana ban faɗa ba malam tirmidhi yana fara hadisin da kaman haka yace haddathna abbas al-anbari Abbas al-Ambari shine ya karantar da ni kaga wannan sabon malami ne shin malaman wane Imam Tirmidhi ba mu taba karo da shi ba ka gani ko dama Imam Tirmidhi ya gaya mana yana da malamai da ya tsugunna da ya karatu a wurin su 100 nawa 500 500 to wannan ga wani sabo ne shi wannan ba mu taba karo Abbas al-Ambari bin Abdul Azim Abdul Fadl min Huffaz al-Basra yana daga cikin manyan manyan malamai a garin Basra wanda suka haddace hadisan manzon Allah miliyan miliyan ya rasu a shekara ta 246 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manyan manyan malamai sun zauna gaban sa sun yi karatu Allah ya saka masa alheri shi ma ya samu karatun daga wurin Abdurrahman bin Mahdi shi ma ya samu karatun daga wurin Muawiya bin Salih Muawiya bin Salih ba mu taba karo da shi ba cikakken ana masa lakabi da Abu Abdurrahman alƙali ne a garin andalus ina ne andalus andalus shine spain spain a yanzu haliyan ko kasan wannan gari na spain din allah ya fi mana daula ce ta musulunci spain din da kake gani yan kwallo yanzu ko da garin manya-manyan malamai ne in ana kasa malaman musulunci kashi uku to kashi ɗaya da kwata da garin suka fito da garin suka fito amma sai da makirci ya kai ga yanzu garin ma sai ga katotan masallaci an da shi abin tarihi musulman garin yanzu ba masu da yawa ba su da yawa Allah ya fi mana wani masallacin an mai da shi coci kuma an shige su daga irin wannan irin abin da ake kokarin shigan mu cewa irin karatukan da muke yi na allo ruɗu ne da shiririta irin da abubuwan ne irin abubuwan ne maimakon a tsaya sai a inganta tsarin sai a inganta tsarin a kawo wani tsari mai nagarta sai a ce to shi kenan karatun allo ne kuke so ko za ku yi ko to za ku yi karatun allon ga wani gari can mun gani suna yin karatu da allonsu kamar misali mali ko jazair morocco wayannan garuruwan tunisia sudan ta gani ko pakistan duka suna yin karatu na alkur'ani da allo to za mu kwaikwayo tsarinsu za ku duk wanda muka kama shi yana bara a titi to ya shiga uku mu gwamnati za mu sama masa abinci shi kenan yanzu duk kasashen nan na ambata maka kowane malami da rajistan shi da adireshinka da yawan ɗalibanka kai kanka malamin daga wani gari ka billo ma tukunna ballantana yaron da ke karatu karkashinka duka haka ake da wannan tsarin to amma Allah dai ya fi mana Allah ya fi mana yana da kyau gwamnati ta tsaya sai kyakkyawan tsari an gane wannan yana da kyau a tsaya kyakkyawan tsari ne ba irin wannan surata surate din ba an gane an gane ko ba irin wannan surata suraten ba mun san suna kokarin su amma dai su ƙara tsayawa a duba kyakkyawan tsari mun san akwai wayan da aka daurawa alhakin yin haka to matsalolin irin wayannan daura alhaki kan su wani to su ba lalle bane sai abin da yake shine mafita in dai wata za ta kare albashi ya shiga shikenan an gama Allah ya fi mana Allah ya fi mana alƙali ne a garin Andalus Andalus shine Spain a yanzu babban gari ne a tarihin musulunci daula ce mata musulunci aka zo aka kifar da daular sudukun amintacce ne ya himi amma ya kaɗan sama ɗimuwa haka ya rasu a shekara ta 158 na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ci kansa Allah ya saka masa alheri shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna Ala bin Harith Ala bin Harith ba mu taba karo da shi ba cikakken sunansa shine Ala bin Harith bin Abdul Warith al-Hadrami abu wa babansa shine wahab an ce sudukun ne fakihi ne babban malami ne akan furu'a an gane furu'a ko kan ilimi na fikihu shi babban malami ne akai matsalar ta kwara daya shine dan kadariya ne ba dan kadariya ba dan kadariya ne su dan kadariya su ne masu cewa da abin da kaga ya faru da kai to haka Allah ya kaddara maka in barawo ya zo gidanka an yi maka albashi ka je ka dauko ka zo ka ajiye a kan tv shi kenan barawo ya shigo gida ya ɗauce shi kenan kaka duki ɓarawon nan ƙaddara ne haka Allah ya ƙaddara maka za a ɗauce maka kuɗi shi kenan in mutum ya yi zunubi shi kenan ba za a ce Allah zai ƙona shi a wuta ba Allah ne ya ƙaddara zai yi wannan zunubin in mutum ya yi abin alheri Allah ne ya ƙaddara zai yi wannan abin alheri shi kenan ya shiga aljanna hankali zai ɗauki wannan fahimtar hankali ba zai ɗauki wannan suka ce in ma Allah ya yi ma mutum azaba to yana daga cikin haɗarin aƙidan in Allah ya yi wa mutum azaba to Allah ya zama ba adami ba saboda Allah ka kaddara ne zai yi sako don ya yi sako kuma sai ka tashi wuta ka yi zalunci haka suke cewa ba to wannan musulmi ne kenan zai tsaya yana wannan wannan saboda haka sai aka ce to wannan mai irin wannan fahimta to akwai matsala a cikin imaninsa ai ko da Allah subhanahu wata'ala ya ce shine wa ma tasha'una illa an yasha Allah ko babu abin da za ku aikata sai Allah ya so amma ya Allah ya baka zabi inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafur ko ba ka bane mun Allah yace da muka halici ɗan adam sai muka bashi dama kai yadda kake so hanyoyi ne guda biyu wa hadainahu najidaini hanyoyi ne guda biyu ga gasunan za a gaya maka in kai wannan hanyar to irin wannan hanyar ne su wane da wane da wane da wane suka bisa zama mutanen kirki har suka je aljanna kaga wannan to shi dan ne aka ga ya fara bin wannan hanya wasu suka bi shi duk wanda suka bi shi mun ji labari suna nan auta kai sai ka tsaya ka gani wanne zaka bi sai dan adam ya tsaya ya hanga ya hanga to in babu rabo sai ya ce kai bari ya bi shaidan ai ka kalla a cikin zuciyanka ma in zaka aikata wani abu sai ka ji yana jin a ka kai sai da Allah baba baba aikata kawai menene Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana to ka dai shi matsalan shi kenan irin wancan kaddara da ya daukan makan shi waqtalaka a ƙarshen rayuwarsa kuma sai zai samu matsala kawai kwakwalwar sai ta cakuɗe mala kwakwalwar sai ta cakuɗe amma duk da haka ba yana ɗabakan malamai na biyar a cikin ilimin hadisi kenan ba ƙaramin ilimi ne ba ko ba haka ba ba ƙaramin ilimi ne ba malamai da yawa sun yi karatu a wurinsa kuma ana mutunta shi ana girmama shi duk da an san yana da wancan mummunar mene akidan Allah ya fi mana an an an haram bin muawiya an haram bin muawiya shi mutumin madina ne fika yana daga cikin tabakan malamai na uku na ilimin hadisi malamai da yawa shi ma sun yi karatu a wurinsa ana ammihi yayi karatu daga wurin amminsa baffansa kenan ko abdullahi bin sa'ad abdullahi bin sa'ad shi ma mutumin madina ne an gani ko amminsa shi ne haram bin hakim sahabi ne nakala annahu shahida waqa'atul qadisiyya ya samu daman halartar yakin nan da ake kiransa da suna yakin qadisiyya kala yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an salati fi baiti akan yin sallah a gidana kamar da wasu ce ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanne ne yafi yin sallarsa a gida ko ko ta nafila yin sallarsa ta nafila a gida ita ne tafi ko ko yin sallarsa a masallaci ta nafila yin sallar nafila a masallaci wanne ne yafi to irin kamar haka kenan zamu fassara da Hausa yace na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an salati fi baiti na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan yin sallah ta nafila a cikin gidana ina akwai takaddiri ta nafila wa salatu fi wa salati fil masjid da kuma yin sallah a cikin masallaci ta nafila qala sai manzon Allah ya ce masa qad tara ma aqraba baiti min al masjid ka je gayan da gidana yake da kusanci da masallaci kafa kawai zan sa na shigo masallaci kafa zan daga kawai da shige gida kaga shi manzon Allah inda kaga nan to nan dakin shi ne in ya sa kafa daya a nan to ya shigo masallaci in ya maida haka ya koma daki shine manzon Allah yake kwatanta masa ka ga yanda gidana yake da kusanci da masallaci ko yace kwarai ko manzon Allah yace to yace a fala'an ko amma kankara ma aqrab baiti min al-masjid yace kaga mafi kusancin gidana da masallaci yace yace to fala'an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid da nayi sallah a masallaci na fi so nayi sallah a gidana ta nafila da dai nayi sallan nafila a masallaci to na gwammace nayi sallah ta ta nafila a cikin gidana illa an ta kuna salatu maktuba sai dai in ya zamanto sallaci ta farilla to wannan kuma ba a yin sallan farilla a gida matuƙar ga masallaci sai a zo masallaci sai a yi amma sallah dai ta nafila to a gidana nake yi ta ko shine hadisin da muke faɗa tun makon da ya gabata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada mu mayar da gidajenmu su zamanto kaman makabartu kamar makabartu a gida kai na bilbili domin wannan gidan naka zai yi shaidanka inda ba na yin na bilbili a gidana to yanzu sai na fara kai da kake yi kuma sai ka ƙara ci gaba an gano yadda karatun yake ko yi da ba na yi sai in fara in kuma ko wani dan wani nan da wani baya yin nafila shi ma a gida to sai ya rika ko da raka'a biyu ne kaga wanda raka'a biyu in Allah ya ga dama fa da ita sai ya saka aljanna wato shi addinin musulunci yana nuna wa mutane karka yadda ka rena wani abin alheri da zaka yi karka yadda wannan abin alherin ba mamaki da shi ne Allah subhanahu wata'ala zai ji tausayinka ya saka aljanna mun taba karantawa karatun mu da ya wuce ko cewa akwai wanda ya dauki kwalba ko kaya a zamanin can kaya ne ya dauka kaya ya cire ta a hanya ya wurgar da ita zala sallallahu alaihi wasallama ya ce to in ban yi kuskure ba ko kamar haka hadisin yake kuna manta cewa ta dalilin wannan kayan an yabe mai ta dalilin cire wannan kayan a hanya to an yabe masa har nake faɗa lokacin da makaranta hadisin cewa ba mamaki abin da yasa iyayen mu kenan suke cewa mun ga kwalba ko kusa ko wani abu a hanya mu cire ban sani ba kun iya tunawa iyaye za su ce maka in kaga kwalba ko ko kusa ko wani abu makamancin haka a hanya ka cire na manta yadda hadisin yake ban san karanto hadisin da ka a zuwa samu kuskure a cikin lafazin Allah ya fi ma wannan hadisin manyan manyan malamai sun rawaito shi kaman ibn maja ya rawaito shi a cikin babu sala imam tirmidhi ya rawaito shi a littafin sa kamar yadda kuma ya kara kawo mana a cikin wannan babi na gaba babi kan azumi azumi na nafilfili na so mu fara babin nan to amma dai za mu yi taken babin kawai sai mu daura akan abin da nake so ne magana akai babu ma ja fi sawmi rasulullahi fi sawmi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan babin zai mana karatu kan azumi na nafilfili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi to za mu tsaya a nan ko kuma mu fara hadisi fara ɗaya ko kar mutane su ce mun in Allah ya kai mako mai za sai mun da ƙara dawowa baya hadathna qutayba bin sa'id qala hadathna hammad bin zaid qala an ayuba an abdullah bin shaqiq qala sa'altu aisha radiyallahu ta'ala anha an siyam rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat kana yasumu hatta naqulu qad sama wa yafṭiru hatta naqulu qad aftara qalat wa ma sama rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahran kamilan منذ قدم المدينة إلا رمضان رواه الترمذي wannan hadisi yana farawa da kaman haka babi na 42 cikin littafin Shamal Muhammadiyya cewa Imam Tirmidhi malami na ya karantar da ni ya suna Qutayba bin Sa'id shi ma ya samu daga wurin Hammar bin Zaid shi ma ya samu daga wurin malamin sa mai suna Ayyuba shi ma ya samu daga wurin Abdullahi bin Shaqiq shi ma ya samu daga wurin yake Abdullahi bin Shaqiq ce na tambaye matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na na Aisha kan azumi na nafili na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin azumi har sai mu ce ka manzon Allah yayi azumi da yawa in kuma yayi ya daina yin azumin sai mu ce har mu fara tunanin cewa anna kula kad aftara mu ce manzon Allah kam ya ya aji azumi yanzu kada take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi wani azumi na wata wata cikakkiya ba tunda manzon Allah ya dawo Madina sai azumin watan Ramadana an gani ko kenan kafin dawowa musu madina kenan akwai wasu watanni da ya yi su ko ba haka ba to rawa wutun mai ima wutun mai ya rawaito shi me nake so ne magana ina son ne magana ne kan azumin tsofaffi azumin rajab da ake yi shi yasa nake ta sauri sauri mu iso nan babu a azumin rajab za ga mutane suna ta maganganu a kai duk da bana mun samu sauki ko Allah ya kare bana an samu sauki kan magana azumin Rajab yanzu muna cikin watan Rajab ko ba haka bane eh an sai da yanda ka san wani yaki haka ake yi to a azumin Rajab a kasar Hausa shine aka fi sani da azumin tsofaffi ko ba haka ba kuma suna ba shi ke nuna hakikanin abu ba ko ba haka ba a'a menene hakikanin abu shine shine musulunci yake dubawa menene hakikanin abu abinda abin ya kunsa to shine musulunci zai yi ma hukunci azumin rajab ko ita kanta watan rajab din ɗaya ne daga cikin watanni masu alfarma na musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yake cewa Allah ya faɗa ma a cikin alkur'ani mai girma cewa inna yata shigo inda Allah isna ashar sha'aran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal minha arba'atun hurum wayannan watanni masu alfarma sune kaman haka zulqa'ada zulhijja muharram nawa uku saura nawa daya shine rajab wayannan watanni masu alfarma duk aikin alherin da kai a cikin su to ninninka maka lada za a za ga da yawa daga cikin malamai suna magana akan cewa ai watan ko a hadisan da suka zuwa kan watan hadisai ne masu rauni to ka'idan kuma malaman ilimin hadisi cewa suka yi idan hadisi mai rauni ne ana aiki da shi cikin abin da yake tarfi wa tarhi cikin abin da yake na kwaɗaitarwa ne ko ko tsoratarwa kaga ko azumin watan rajab yana daga cikin kwaɗaitarwa ko ba haka ba sannan ka kaddara duka hadisan ma gaba ɗaya ba su inganta ba cewa da ifai ne ka kaddara bisa takadiri akwai hadisin da dukkaninmu kowa ya yarda da ingancinsa hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya azumi na rana ɗaya yayi wannan azumin ne ba don kowa ba sai don Allah subhanahu wataala Allah zai nisanta shi daga barin shiga gidan wuta na shekara saba'in shin iyayenmu da suke yin wannan azumin da ake cewa azumin tsofaffi suna yi saboda kakanninsu ne da suka mutu saboda wasu yi saboda Allah ashe ko wannan hadisin kawai suka rike suka ce za mu yi azumin nan ashe sun tsira ko ba haka ba ashe sun tsira kenan bai kamata a koma ana diran musu ana caccakan su ba ko ba haka ba tunda dai akwai hadisin da ya ce duk wanda ya azumi rana daya Allah ya karba kuma zai nisanta shi daga barin shiga wuta shekara 70 kenan daga cikinsu akwai wanda zai yi goma akwai wanda zai yi ashirin wani ma talatin yake yi ko ba haka ba sannan hadisin da za ka kara da shi shine hadisin da su suke kafa hujja da shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya yawaita azumi sai a cikin wata ta Sha'ban ai shine hadisin da suke kafa hujja da shi to ka kaddara wannan hadisin shi ma hujja ne akan azumin watan Rajab da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa yake yin azumin watan Sha'ban sai yace zaka shahrun yaghfalu nasu wata ne wanda mutane suke rafkana a cikinta suke gafala a ciki kenan nan wani sai ka amfani da kwakwalwanka me yasa yake gafala a cikinsa kenan mutane suna yin azumin watan rajab ko ba haka ba in suka yi azumin watan rajab na tsofaffi sha'aban sai su sha ruwa ko ba haka ba ne sha'aban sai su sha ruwa shi ne shan watan ruwa ne ko ake cewa watan shan ruwan tsofaffi ko sallar tsofaffi sai a huta in ramadana ya zo sai a ƙara ɗauka ko ba shi ba ne mazana ce za ka shahrun ya kulu hunna wata ne wanda mutane suke rafkana kenan ana yin azumin watan rajab ɗin can manzon Allah ma yana nan ce shi yasa shi yake nuna cewa wannan watan ta sha'aban ɗin da mutane suke gafala to ni ma bari na ƙara ƙarfafan su shi yasa zaka ga wasu daga cikin iyayenmu Allah ya saka musu alheri za su yi azumin watan rajab ba su huta ba su yi sha'aban ba su huta ba ramadan ya zo su kare wata uku ni a kowane na sanya da kuke akwai aboki na alaramma aminu haka yake to to ka gani to kenan shi karatu tsayawa za ka yi ba wai kawai saboda kai ba ka yi ba ka fara abin nan kawai bana su kan da sauki sauki bana oke ba za a iya yi to Allah ya fiye masu to haka muke so sai mu tai Allah ya ba mu ladan Allah ya karfafe mu ma wanda ba ba samu daman yi ba duka ayi din wallahu ta'ala alam kuma lokacin da mana nake so ne kenan na minti biyar haka ko wani abu makamancin sa kuma Allah ya taimake mu mun minti biyar sauran minti biyar in akwai mai tambaya daya biyu sai mu ansa in babu kuma sai mu sallah lokaci ya riga ya shiga to to za mu fara fara dan gidan malam koko ka san mai ka san yaran malamai sai a rika yi ana ba su girman su yan wawan bawan Allah da ake gani yaran babban malamin kakuri ne kakuri dai wannan ko yaran babban malam ne kuma kawai dai Allah dai ya kaddara dai zai rika zuwa dai ya saurara ne kawai Allah ya taimake mu to bismillah ma
Thank you.
cewa ita za ta iya mutuwa to kaga wannan manyan malamai ne za su ba da fatawa a kai shi manyan malamai ne za su ba da fatawa a kai shi domin sai an tsaya an tambaye likitan ta wani ɓarayi ne da luran zai iya zuwa abinda ya taba ce wanda daga cikin manyan malamai ya faɗa akan irin wannan shine shi wancan an ce za a iya rasa ita wannan mahaifiyar ita wannan matan mai sabon cikin nan za a iya rasa ranta sai malamin ya ce a da a rasa wanda gashi a zahiri ana gani to gwamman likitoci a san yadda za a fitar da shi wannan ɗa na cikin tunda shi bai riga ya zo ba domin idan ita wannan matan ta mutu na cikin shi ma dole zai mutu sannan wancan ɗayan yaron da shi kuma yake raye ɗin nan ɗan wata shidan nan shi kuma zai sha wahala to amma wannan sai manyan malamai ne za su iya ansa wannan ina ganin za a koma ma wannan tambayar wurin mala za a koma da ita wurin mala a ni ba a wala mamur ba wala wala mamur da ba an sa ba an sa wani an gane ko manyan malamai su ne suke da dama su ansa wannan domin za a kirawo likitan a tambaye shi ta wani barayi ne za a iya samun matsala domin a tsaya a duba a gani domin rai da kake gani ba karamin abu ne to dole sai an tsaya an duba a gani su za su ba da ansa cikakke akan wani Allah ya ce mana malam yana son tambaya Ah, shi ai zau ala gafarta dan wani yana tambaya kan ya ake gane zawali na azhar yana farawa da karfe 1 ne ko yaya abin yake shi zawali ba da agogo ake yin shi ba shi zawali da rana ake yin sa in ta kaga tsakiyar wannan abu idan rana ta zo tsakiyar sama za a ga inuwanka ya shige ba za a ga komai ba rana na yin zawali za a ga inuwanka ya fara karkatawa ya yi gabas so idan har wuyanka aka iya ganinta a cikin inuwanka lokacin sallan azhar ya shiga an gane wannan ko lokacin sallan azhar tun daga wannan zawalin tun daga wannan wurin har zuwa lokacin da inuwanka za ta kai daidai tsawonka ana nan cikin zawali inuwa na kaiwa daidai tsawonka to ya nuna cewa lokacin sallan azhar yanzu ya fita ko zai fita kenan sai na la'asar ya shiga dama yana fita shi kuma na la'asar zai shiga kamar yadda kaga tarbi da kaja wannan ɗaya zai matso to haka yake ko haka ba da agogo bane da rana ne da weza yanayi ne eh ai fitowa ra eh fitowa rana zaka yi ranka ya dade sai ka dan lalle ka gani inuwanka ta fito inuwanka na fitowa za ga ta kalla gabas to ta kalla gabas sai ka duba wuyanka ya fito in har aka iya ganin wuyanka a cikin rana a cikin inuwa to ya nuna lokacin sallan ya shiga eh shine kawai Allah ya fi mana ai bai da wahalan ganewa ko akwai wahala wannan babu wahala in akwai wahala kuma mu sago malam Muhammad ya nuna wa mutane a taro kamar wannan sai ya tambaya nan tsakiya yau wata eh na tsofaffi yayi yayi hakan ba laifi ko so ɗaya ma kai ka samu ladan eh za ka yi ai to malam muhammad san kaga malam ibrahim yana ta daga to muje ne to ai ya baka dama ya baka dama na'am bai riga ya tashi ba na ni dai a karatun da muka sani mutum ba zai hada azahar da la'asar ba in dai karfe ɗaya ne lokacin domin mene kaga a wani lokacin zai yi azahar ne ma raka a hudu shi domin bai riga ya tashi ba idan har za a hada jam'i ko to ba a yin sallan a farkon lokaci kamar yanzu misali sai mutum ya ta tuka motan shi ya ta tukawa ba tare da ya yi sallan azahar din ba sai ya kai kamar karfe uku ko uku da rabi sai ya tsaya sai ya azahar sai ya jawo la'asar ni abin da na sani ke amma wannan abin da mutanen mu suke yi na yanzu din nan ni gaskiya ne ma abin yana daure mun kai sai ka ga mutum ya yi azahar yanzu ya kalla agogo ya kara yin la'asar an taba haka an taba haka sannan akwai wata jarabawa da muka taba zuwa yi wani bawan Allah gashi yanzu yayi azhar ba sai ya ce bari ma zan yi la'asar sai kawai yayi la'asar kan sannan muna tare da shi har karfe shida ba a garin nan na Kaduna Allah ya ce mana ina ina ba ya wuce ina eh kuma ka kawo magana ya wuce wurin da shari'a ta ce kaga ko wanda ya wuce wurin da shari'a ta ce ai akwai matsala ke ko ba haka ba Allah ya ji mana mallam Ibrahim zamu je kanka
yayin da na yakan yi raka ne da fasiya
a ya zama azhar kenan kuma ranka dai fatiha da sura fatiha da sura raka'a biyu babu sallama tsakani za a tsaya a yi tahiyya amma babu sallama tsakani shine abin da karatun ya nuna mana an dan zo a makare ne kaga illan zo a makare kenan Allah ya fi mana ina ganin shi kenan ko to bani addu'a Allah to Allah gafarta sunna Mhm. me yau da tambayin ka su shawa eh azumin ya inganta sai ne shi imam malik a masawa ta malikiya yana ganin makaruhi ne da yasa imam malik yake ganin azumin siti shawwal makaruhi ne yace saboda kada jahilai a cikin al'umma su ɗauka a an ɗan je hutu ne ramadana kwana talatin da shida ne to yanzu an ɗan huta ne to yanzu za a ƙarasa shida kuma in ka tsaya kalla haka ne za a gani idan ka kasa musulmai gida goma kashi takwas duk ba sa zuwa karatu mu tsaya mu gaya mu junan mu gaskiya kashi a za ƙara ko a kai kuma kada musulmai su ce mu mun yi shishi gidi amma 8 out of 10 na yawan population ɗin musulmai ba sa zuwa karatu za ka ga mutum tun da ya yi sauka a islamiyya in ma ya yi kenan in ma ya yi kenan shi ke nan matsalan shi ta ƙare daga ya yi sauka wani ma in ya iya karanta alhamdu ya iya karanta kulwallah ya tura dai musamman sallah shi ke nan a nan ne ba ake gaya mana akwai mutumin da a nan kasuwa ba wai wani gari ba nan garin kaduna a nan kasuwa in za a ba shi naira miliyan ɗaya ba zai iya karanta fatiha ba a nan wurin a nan garin a nan masallacin aka gaya mana shi sai gaske ne wala in kana son ka gano ka kalle yanayin mutanen da kake mu'amala da su za ka tarar da kashi takwas na mutanen da ka sani za ka dubba zuwa karatu neman kuɗi yake yi kudin kuma su ƙi samuwa yana daga cikin tashin hankalin amma da wuya ka ga mutum ya tashi neman ilimi an ce wai ilimin bai samu ba da wuya da wuya amma za ka ga tubu dai gashi nan dai mun taso mun san su wane da wane suna ta neman kuɗi har yanzu kuɗin bai samu ba shi yasa za ka yi ta ganin kwamatala a cikin al'ummarmu ta ganin kwama tana duk abin da mutum ya yayi moye yayi kawai sai ya sashi a cikin addinin shi an taɓa haka yanzu gashi wannan satin ko an samu wadan ta'adda ya zo yana zagin manzon Allah kuma yana kokarin cewa wai shi dan dariƙa ne ba nan Kaduna bane a garin Kano an taɓa haka to mutane sun ƙi su yi karatu mutane sun isi karatu kuma su dole sai sun zama malamai ko akwai ake cewa su dole sai sun zama shehunnai an ko ba shehunnai ba irin mawaka ne su dole sai sun zama sha'irai an taba yin waka ba tare da ilimi ba shi maulan mushu ibrahim niyas radiyallahu ta'ala anhu idan ka tsaya kalla diwanin nashi da kanta za ga wata makaranta ce a ci ko yanzu misali faɗan shawul islam da yake cewa wa utika salmanu bi shauki habibina wannan ai hadisi ne tarihi ne kuma a lokaci ɗaya da shau bai karatu ba zai ya kawo shi a cikin waka zai iya kawo da shau yake cewa aha yake cewa ina ma dai da a ce kuntu shirbat na ali walaitiya kasif tsaini ko walaitiya kasiftaini ijilaini faukahu in shehu bai yi karatu ba zai kawo wannan baitin cewa ina ma dai da a ce ni ne jikokin manzan Allah nan da suka hau wuyan manzan Allah manzan Allah yana sallah ba karatu ba ne wannan baitin shehu da ya kawo na mu'ujizozin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa mashat نحوه الأشجار والذيب أصعد yace bishiya ta yi tafiya ta kufa kanka tunanin bishiyan ta fara ta yi murgina ba shi yasa shehu ma yi amfani da kalmar masha yace mashat nahwahul ashjar bishiya ta yi tafiya taku taku ta zo gaban manzon Allah tace kai manzon Allah ne kai manzon Allah ne kai manzon Allah ne ma'ana ta ba da shaida cewa shi manzan Allah ne in shi bai karatu ba zai iya kawo shi a cikin waka da ya ce wazibu afsaha ko afsahat afsahat afwan da ya ce kirkeci ya yi magana da bakinsa harshensa magana billa billa kowa kuma ya ji in shi bai karatu ba zai ga wannan to su wayannan da yawa daga cikin wayannan sha'iran fa sun ƙi su yi karatu kawai sai su murjino magana kawai sai su wurga ta an taba haka ai ba a yin wannan saboda haka ka tsaya ka tsara kallo kashi takwas daga cikin kashi goma na mutane ba sa yin karatu kowa wasu suna son a ce musu malam in ba haka ba in ba masu amfani da malam ba ne kowa yana so a ce mai ustaz in ba haka ba kowa yana so a ce mai shegi ko sheik in ba in ba haka ba kowa yana so a ce mai sha'iri an gano irin da irin rikita-rikitan ko kowa yana so a ce shi sha'iri ne sai rika faɗan gariban abubuwa kawai wanda wasu daga cikin abubuwan ma duka ridda ne ba ridda ne ai duk mutumin da ya fifita shehu ibrahim yaz radiyallahu ta'ala anhu akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to yayi ridda domin manzon Allah shine halittar da babu wani wanda ka iya yin kafada da shi baka ga abin da shi da kanshi shehu ibrahim din ba yake faɗa yace muradiya kaunil mustafa ainu ainihi yace buri na da muradi na shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama shine manzon Allah an gani ko da ya tashi ma zai kamanta idaniya na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ce, Ni na ga idan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana kama da idan annabi. Na ga idan manzan Allah yana kama da idan manzan Allah. An taɓa so, kai kawai sai kai ka zo ka ce wai shehu Ibrahim ɗin ma ya fi annabi. Jahilci, mutane su yi karatu sun ƙi. kuma kai ɗin da ke cewa mutane su tashi karatu wasu sai su yi ta zaginka har ma da sharri a ta yi maka an taɓa haka ka tsaya sosai ka natsu in ka yi sauka ka tsaya ka kalla wa'inda kuka yi sauka tare da su wai a cikinsu mutane nawa ne suka ci gaba da karatu inda za ka iya ganowa kenan in alaramma ne kai ka tsaya ka kalla tsangayen da kuka yi karatu a cikin alarammomin da kuka yi karatun alkur'ani mutane nawa ne suka ci gaba da karatu bayan gama bayan hada alkur'ani ka tsaya sosai ka natsu sai ka gano a cikin mutane kashi goma to kashi takwas duk ba sa neman karatu mafi yawancin mu mun ta'allaka ne neman kuɗi yaya za mu samu kuɗi ya za mu wani sai mutum ya je ya samo wani lakani sai ya ganshi a kofar gidanka assalamu alaikum warahmatullahi alaga wata mala dan Allah wannan lakanin nake so a mun bayani akai shi to ni ne lakanin shi ne rigima ai mutane ba za su nema karatu ba sun iya nemo lakani wannan lakanin ya za a yi shi a ga rauhani in an ga rauhani ya bada kuɗi kaji ba kai ba ba za ka nema lakanin da za ka ga rauhani ya koya ma karatu ba amma kana neman lakanin da za ka ga rauhani waya ba ko ya kamar an ce zai rauhanin wai zai mai magana ya ce me kake so to in ya ce ma wai me kake so sai ka ce kuɗi sai ka ce mai kuɗi me kun ya tambaye ka me kake so sai ka ce karatu ka koya koya mun karatu amma mutanen ba su ba su karɓi wannan lakanin ba kuma ba za su faɗa mara wani haka ba Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana saboda haka muna amfani da wannan damar mu ƙara gaya wa duniya cewa wayannan mutanen da suke zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko suke fifita shehul islam akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ba yan dariƙa bane ba 'yan ɗariƙa ba ne domin shi da kanshi shehu ibrahim ɗin nema ma yake yi da zai samu ya zama takalmin annabi annabi ya rika taka shi ko ya zama mariki na kofi da manzan Allah zai rike shi ko ya zama ruwan da manzan Allah zai sha haka shehun yake so fa a rayuwar shi sai kai ka zo kana abin da kuma ka ce kai ɗan ɗariƙa ne kuma wai kana kana kana yaban shehin wai kai ɗan faida ne na duniya ta sani wayannan ba 'yan ɗariƙa ba kawai masu da'awa ne cewa su 'yan ɗariƙa masu da'awa ne amma ba 'yan ɗariƙa ba ne zancen gaskiya ke ne kuma shehu ibrahim yan wana bar na gaya muku na ban san da ɗauko magana da yawa ka nema risalatul ko kuma eh risalatu eh eh, risalatul muntaqin an fi sanin da cewa bismillahil muntaqin wanda Shehu Ibrahim ya rubuta bismillahil muntaqin ka nemi wannan wasiƙar ka karanta ta ka ji abin da Shehu Ibrahim yake faɗa akan irin wayannan mutane Allah mun tuba Allah ka yafe mu duk da na san ga wasu nan sun fito a Facebook suna cewa wai ba zagin manzon Allah akai ba a zagi manzon Allah ba kawai mutane ne suka juya to koma dai yaya ne in ya tabbata an zagi wani an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan mutumin jinin shi ma ya halatta saboda haka gwamnati ta kama shi ta hukunta shi ko ba haka ba ai mun gama an tambaye mun gama mun gama gwamnati ta kama shi ta hukunta shi maimakon a bar al'umma su rika daukan doka a hannunsu yanzu shekaran jiya na gani an rusa gidan mahaifin yara da ya wannan zagin an rusa gidansa jiya kuma ake gaya min cewa an kunna ma gidan mawuta so maimakon a bari mutane su rika daukar doka a hannunsu gwamma- gwamnati ta shiga cikin irin wannan magana da ta ji mutum ya yi irin wannan a kama shi Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana kuma a yawaita yin istighfari a yawaita yin istighfari saboda irin wannan maganganun ne yake ƙara turo musiba da bala'i sosai a to an ce idan ana ana zaluntar marayu ko yara ko ko dabbobi Allah yana yin fushi ya tunanin ka kuma an zagi annabinsa a dokar musulunci dama an ce duk wanda ya zagi manzon Allah ko ya ce ya tuba a kashe shi in ya tuba an ce a kashe shi kenan Allah bai yafe ne ba an an lura da maganan ko ya tuba Allah bai ai to an yafe maka na zulubi amma ba kashe da zaman tuba yana nan za ka gana ta magana gashi jiya jiya ne je Kano ko jiya ina Kano wurin wani taro a wurin taron nake gaya mana cewa wani ya ƙara yin wata waka wai yana ne yana cewa in- wai an shin wakan in an kira annabi ba ma jin daɗi in an kira shehu muke jin daɗi ko muke tsima yana nan an ce jin daure ga kano ai jiya sha ɗaya na dare na shigo garin nan sha ɗaya dare wayan an kira annabi ba sa jin daɗi in an kira shehu sai su ji daɗi shine an shin waka an ce yana nan an sake ta a kano din to wannan sai ku tunanin za a zauna lafiya so mutane da su sani wannan ba karantar wani ɗarika ba ne ba ruwanmu da su Allah ya fi mu Allah ya fi mu kuma yan uwa mu tashi mai karatu ina ƙara nanatawa mu tashi mai karatu yanzu ne kake da lokaci lokaci na nan zai zo ya same ka damanin da kake da ita na zuwa karatu ma ba za ka samu ba dan lokacin ba mamaki ka samu naira miliyan ɗari sai ka fara tunanin kawai za ka je Legas za ka je Dubai za ka je China za ka je wannan za ka je wannan ba ka da lokaci to yanzu din nan da hidimomi bai riga ya maka yawa ba ka tsaya kai karatu dan uwana Allah ya yafe mana kuma ina gana abin da zamu iya dauka kenan ai hakuri kawai daga baya ne wannan abin ya shigo saboda tambaya da wannan uwa yayi amma ban son yin magana akai kuma ina gana abin da zamu iya dauka kenan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma bi rahmatikal wasi'at ummana واجنا شر ما همنا وغمنا وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا وانت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين الله يهدي والاموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يلا كاو شاجن نن أشري؟ آه a ce a'a da shi ke duka na biyar sun mana shi duka na? a'a to Allah ya sauke ta lafiya to insha Allah sai a gaya in an yi da sallah sai a gaya wa mutane Ah, ita anan lungun ake sa ta ake So ga last week ko so eh, abin ya tsaye ne Malam Muhammad abin ya sanya tabuwa.